إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قشي الله سبحانه وتعالى يا قدر هدورمو مركز أهل السنة والجماعة واندا كي نقول كركدا أبرنا دمقرم جمهوري النجر يومنا لا ربا sha ɗaya ga wata na rabiul awal hijira shekara dubu da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya dace da shirin da tara ga wata na sha ɗaya shekara dubu biyu da sha bakwai yau insha Allah za mu yi darasi na ishirin da biyu a cikin littafin alwajiz fi aqidatin salaf salih alwajiz fi aqidatin salaf salih darasi na 22 darasin mu na karshe mun fara bayani muna cikin bayani na bangaren kenan musamman imani mun kare bayani akan cewa babu imani sai da aiki kuma eh, maganar haka babu hada la iman illa bil amal wala qawlin wa wala amalin illa bi niyya wala qawlin wala amalin wala niyya la bi mafaqatis sunnah wannan shine bayanin da muka yi akan bayan ya kare bayanin cewa abin da yake na imani dole halishe ya magana kuma abin da halishe ya magana a sami kenan ka zuciya ta kudurta halishe ya hudu kuma a sami aiki a gaba to sai yake magana akan cewa la imani illa bil amal kenan abin da zuciya ko da ta kudurta ta imani yarda da kaza to wannan imanin kadai bai wadatuwa bai biyan bukata illa bil amal sai an same ka kayi aiki yace wala qaulin wala amalan duk da bayan aqidar kai kalmar ta imani kayi aikin na imani illa bi niyya sai an sami niyya niyya a zuciyarka ta wannan aikin da kai sai ce wala qaul wala amal wala niyya da maganar da aikin da niyyar duka ba sa biyan bukata illa bi mafakatar sunna sai abin da kai in ya dace da sunna yan wannan asiti yake ce ma hazi da ka'idatul mashahura ana yi mata salaf wannan ka'ida sananna ce ta ma shahara a wajen magabata na kwarai shugabanni magabata na kwarai ka misalin imam al-auza'i su sufiyan thauri su alhumaidi da cewa garin da waninsu kamar da lalaka'i da wani batta suka ruto da magana dan wannan shine kamar yadda an waso da yawa mutane sukan karanta littayi kurin a karanta larabcin ba a san abin da ya kumsa ba ko kaga abin da ake karanta daban zai wa wannan littayi na risala ta abu muhammad muhammad bin abi zaid abdullahi kairawani ba na mai risala na wani littafin na shankadi ba baban shi da harko da ya kawo littafin baban akida yi wanda har wannan malami na tafkita salaf na saudiya abad allah gafarta mashi da daren shi da yawan mutuwa bai ragata mashi ya yi littafi na musamman koren ya ɗauki mukaddama ta mai risala kun yi littafi kan bayani kan akida wannan malami ya rayu a lokacin da addini bai gurbace ba kuma ya kafa aqida ta maktalisar fasali kan baban shi kullum mukaddama da sala kada ya doka yayi bayani dalla dalla akan sunna ya litayin shi akan aqida salaf sali ya wannan babu na aqida dan yayi babu na bab matan tuqbil alsina wa ta'taqidu alfaida min majib diyanat majib umur diyanat babu na musamman yayi babu na abin da zuciya ya kamata ta yi aqida kan shi kuma bayan zuciya na bayan abin abinda halishe zai magana na imani da magana abinda zuciya za ta kudurta na imani wannan babin tun farko ma har karshen kurin kan aqida ya kawo shi kan babe na tauhidi da duk aqida ta mawata na kware daidai yanda kowane malami ke bukata na salaf illa kurin masu ɗaukar littafin masu karantawa daga nan sai ash'ariyanci ko hanyoyi na magabata na bidoyi sai suka rinjaye su sai suka bar abin da ke cikin littafin da suke karantawa wajen bangaren fikinsu sai suka manta da bangaren akida sai a sha'adanci ya shigo ya rinjaye su da tawili kan sufofin Allah da ma'allar sunan da bashi da shi da dai sulkullon da kowa sani abin da ya cikin magarib tun daga masa zuwa magarib a littattafai na bayan maganar ɗariƙoƙi na surkulle daga littayi na bai ba komi a cikin lakunan surkulle kawa kaza a yi hatimi kaza na kashewa da na horin jini da na haukatawa wani abubuwan suka rinjayi sauran littawai ya ga ashe a nan ga malamai sun gama abun da maganar ɓangaren fikihu wannan ɓangaren kuma aƙida daban nassi da wani malamin ke kawawa za ka kama yadda muka karanta a nan nassi na mai risala yadda yake a rubuce a risala a rubuce iya cewa wa'annan iman ƙaunin bilisan wani magana ce ta cikin risala a wannan babi na warko na aƙida ya ce wa innal iman ƙaunin bilisan wa ikhlasin bil qalb wa amalin bil jawarih yazid bi zalatil a'mal wa yanqus bi naqsiha yace fa yakunu fiha naqas wa biha ziyada yace imani asalin ba su ji masana jima wani makaranta a wannan tayin kaga daidai yake da shi da misala ya rubuta da tayin shi yace imani ba innal imanu qawlun bil lisan imani magana ce ta halshi bayan kidan harshe zai lafazin imani kuma wa ikhlasin bil qalb ita kuma zuciya ta zamanto ta tace Allah ba kowa sai Allah kidan zuciya ta aiki ikhlasi wa amalin bil jawari kuma gababuwa su yi aiki kuma ce wannan imani ya zirbi da tsamar iya karuwa da karu kana kara aiki imaninka na karuwa wayan usbe na kasiya kuma iya raguwa in kana rage aiki ta da haka ce faikunu fiya a cikin imani imani akwai ziyada kuma akwai nakas kina imani iya karuwa yana daduwa da ya kawo wannan ya kace wala ya kamala qaulul iman illa bil amal kalma da kai ta imani ba ta cika sai an gama da aiki yace wala qaulun wala wa amalun yace illa bin niyya kai kalma ta imani kai aikin kuma sai niyyarka in ta dace niyya ta kai niyya kan wannan aikin ke niyya ta kwarai to bayan wannan yace gaba daya yace wala qaulun wa amalun wa niyya illa bi mafkata sunna duka a gama da kalmar da aikin da niyyar sai ya daidai da sunna kinan nan ba za ka zo ba kai wani aikace aini ina niyyar bautar Allah ne san soyayyar Allah ce san annabi ne yasa ne kaza masa annabi ne a cayi sai in aikin da kai sai in ya dace daidai da sunna wanda an gane haka za ta aita kwakwaramniya an raya cikin bida a ta kwakwaramniya kan bida kaga rashin fahimtar abin da ko rashin aiki da abin da su magabatan suke faɗi kaga ne ko kai kalmar ta imani ce ko kai aiki na imani kai niyya ta kwarai baka ce ani ai na saboda Allah ne ai niyya ta kwarai ba ta ga ake mazawa mu sani na wannan fikice ta musamman niyyar kwarai ba ta gyara aikin banza mana ko niyyar ka ta kwarai ikhlasin ka in dai aikin banza ne ni ka ba ta gyara shi da imanin ka da aikin imanin da niyyar ka ta kwarai sai in sun dace da sunna aikin naka in mutai da sunna ba kai a banza kenan wannan shine yanwa magabata na kwarai haka suka mutane kawai mutane suke kwaramniya suke barin hanya ko suke tafi fike cikin cikin dubu kuran amma abu na hili sun kama akan akida wani wannan nassi ne na mai risala zai bin abi zaid haka ne mutane su koma tushe yawon wani malamin sa wani malamin yau da mutuwa ma don ya rasu a shekara 386 ke misalin shekara 1054 yau gare shi da mutuwa ma ke tun ka haɗin da gurɓace lalace tsohon da tayin da ya jima da zai wana shekara 1054 kenan gare shi tana mutuwa shi ce 386 da hijira mutuwa shi kuran ba yau ba ya kai litan litan ne mai tushe illa kuran an shigo na kuran masu ɗaukar shi ne suka zo suka abuwa da yawa ya ke da dangana kaman su kuma malamin daban su daban kawan su imam maliki ne da ya ce malikawa ne amma malikiya a baki ne bangaren aiki a bangaren akida sun zama malik imam malik iya cikin akida ta salafu sali an gaci akida suna jama'a imam malik iya cikin ahli suna da jama'a dan ya ce akida suna jama'a imam malik iya ciki abu hanifa imam malik imam shafi abu bin hanbal suna cikin na gaba-gaba cikin malaman ahli suna jama'a kur mutane allah shaida mu kurum yace وقد أطلق الله تعالى صفة المؤمنين حقا في القرآن للذين آمنوا وعملوا بما آمنوا به نسل الدين وفروعه وزاهره وباطنه وظهرت آثار هذا الإيمان في أقائدهم وأقوالهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة يتي نعم تقول وانا يتي وقد أطلق الله تعالى صفة المؤمنين حقا في القرآن Allah mai girma da buwaya ya sanya ya yi bayanin siffar masu imani na gaskiya a cikin alkur'ani siffarsu masu imani na gaskiya ya ce lallazi na amanu wa aminu bi ma aminu musulun wani suka yi imani suka yi aiki da abin da suka yi imani da shi min usulun din na tushen addini ofru'i da reshen da reshen gaba daya wa zahiri wa batini suka imani da zahirin shi wa aiki da zahirin shi da batinin shi kuma wa zaharat atharu hadal iman fi aqaidihim kuma wannan imanin da suka yi na aqidar su ya bayyana a aikace ba wai kun abaka ba a alamun imanin a jikin su ya tabbata aqidar su ta tabbata a aikace yace cikin aqidar su wa qawalim da cikin maganar su wa amalin da cikin ayyukansu a zahira wa batina aiki na hili da aiki na koye shi ne aiki na na gama abuwa da aiki na aƙida duk raga ya daidai da wannan imanin da suka yi he kawo faɗar Allah subhanahu wa ta'ala inda Allah ga siffanta masu imani da wannan siffofi ya ce kala ta'ala inna malamominun alladhina idza zukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم آية كون آيات أنفال آية بيزوا هدو يتي الله سبحانه وتعالى نتوى إنما المؤمنون nan kamar Allah iya keɓance suwaye masu imani kamar an tambaya ga su wa'annan masu imani na kwaye cikakku ya ce allazina idza zukira Allah sune wanda idan aka ambaci Allah wajilat qulubuhum zuciyarsu tana kadawa kenan tana tana tana motsawa tana rayuwa ta ji a ina mana suna kawo hankalinsu ba abu ta Allah kawai suna cikin gafala zuciyarsu tana kadawa wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan aka ci gaba da karanta musu ayoyin Allah zadatuhum imana sai ayoyin Allah suna ƙara musu imani ana karanta ayoyin Allah suna ƙara imani suna ƙara na ƙaruwa kamar kana kenan imani kenan iya ƙaruwa don ta zadatuhum imana ayoyin kenan suna ƙara musu imani kenan imani iya ƙaruwa ya ce wa ala rabbi mai tawakkalun kuma su masu imani wannan suna dogara ga ubangijinsu ga Allah kenan ya ce kuma bayan wannan ɓangare ya kawo ka magana imani ba a ƙida kuma magana aiki kaga magana dogara ga Allah ya ce kuma allazi na kimu na sala aiki kenan su da masu imani ne kuma suna tsaye da sallah shi manzan da Allah ya kuɗi ya cewa sallu kamar ra'aitu muni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi kenan ka tsaye da sallah yadda aka ce ka yi ba kawai mana da na ga dama ko in yin huta kamar abu ya ishe ka ya da ya da maka ya da in yin huta a ka yi ta kana mai imani ka tsira ta yadda ya kamata bayan sallah wa mimma razaqana min fiqul kun ba sa rowa kinan suna bada kinan suna suna sadaka suna huddawa daga dukiyarsu suna kashe dukiyarsu saboda Allah kaga kaga magana sallah kuma aka magana a ciyar da dukiya to Allah da ya jero wa'annan mutane maganar imani maganar kadawar zuciya maganar dogara ga Allah tsaye da sallah ce da dukiya sai ta ula'ik kaga wa'annan ya ishara gawa ga wa'annan masu wannan hali ya ta humul mu'minun la ta ulaka mu'minuna ta humul wa'annan su ne kurin masu imani humul mu'minun an kebance masu wannan halin su ne kurin masu imani masu wannan halin ya kalli safa kana ciki ka ƙara zama baka ciki ka shiga shi ne mu'inna masu wani halin ya ce humul mu'minun haƙa su ne masu imani ya ce na gaskiya kina akwai jabu akwai jabu masu imani wani mai kula mana bila a cikin masu jama imani alama ba haka bane ba kenan wa'annan su ne masu imani da gaskiya lahum darajatun inda rabbihim nan ma dun abin da cewa wa'annan masu imani suna da matakai a hawa hawa ne kenan imani shi ma martaba martaba ce kategori kategori ne hawa hawa ne imanin kanshi darajatun suna da darajoji wani ya yi wani wani ya yi wani eh masu imanin kansu a wajen Allah mataki hatta annabawa ba magana talawa ko hatta annabawa kenan yace suna da darajoji a wajen ubangiji wa magfiratun wa rizqun karim suna da alƙawarin gafara ta Allah kuma da arziki mai karamci da mana abincin aljanna Allah sama cikin lansu يجي وقد قرن الله عز وجل الإيمان مع العمل في كثير من الآيات في كتاب العزيز الله بقول ما دبوايا يا هذا إيماني دأيكي cikin da yawa daga ayo cikin ayoyin littafi mai girma Allah ya hada imani da aiki aka imani ka magana aiki ya kama ka misalai cikin Qur'ani yace fa qala ta'ala innal ladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula Allah ce lalle wanda suka yi imani na lazina amanu wa amilu saliyat suka yi imani ba ɗaya ba suka yi aiki na gari sai ce kanata lahum jannatul firdausi nuzula wa'annan su suke da aljanna zama babban aljanna cikin aljanna ma ce kololo aljanna annabi ce mai roƙo Allah aljanna ya roƙi Allah aljanna firdaus ita ce ala aljanna suna da aljannar firdaus ita ce masaukin su hannun an kawo a imani da aiki ya ce kuma wa ƙala ta'ala innan lazina ƙalu rabbun Allah sun mastaƙamu wa'inda suka ce Allah ne Ubangijinmu gaganan kalma ce ta imani magana ta imani ya ce sun mastaƙamu kin suka tsaya kan hanyar Allah suka tsaya kan hanyar Allah abinda Allah ya so suka tsaya kanta wa'innan mutane tatanazzalu alaihim almalaika nan malaiku na sabka nan a lokacin mutuwarsu kuma kan ruwa ingantatta bukhari ya kawo muslim ya kawo a lokacin rashin rabuwar rai na mai imani Allah na ba mai imani bushara bai barin duniya mai imani idan wani ayata kawo wancan hadisin haka kawo sai an bashi albishirkin abin zai samu wajen Allah sai an bashi albishir ga abin da za ka samu a gwada mai yardar Allah da rahama ta Allah zai zama to ka haifar duniya shi neman Allah a rufin jake don mutuwa yake shi mai imani fatar mutuwa yake hukuki a kira majar a kira da kwatar isbai a shaida ne shi san mutuwa yake inda mai imani ne a lokacin ɗaukar hukuki kuka kenan a wannan halin Allah ce ta tanazzalu alaihul mala'ika mala'iku na sabka ga waɗannan mana masu wannan imanin da tsaya kan hanya ta Allah suna ce musu Allah ta khafu wala ta hazanu wa abshiru bil jannati zuwa kashe ko duk sun zuwa dun kan ku ji tsoron komi Allah ta khafu wala ta hazanu haka su gaya musu kakku ji tsoro kakku yi bakin ciki kenan kakka ji tsoron abin da ke gaba na bayan mutuwa abin aji hankalinka ya baka nutsuwa ka aji hankalin kakka ji tsoron abin da ke gaba kuma na ta ta nu kakka yi bakin cikin abin da ka bari a duniya kakka yi bakin cikin rabuwa da duniya da abin da ke gaban ka ya fi abin da ka bari ko mai ka bari a duniya kuma wa abishiru bil jannati da kuntum tu'adun muna maka albishir da aljanna wadda ake maka alkawali a rayuwarka albishir gidan kana da tabbacinta kaga wannan shine cewa an kawo imani da tsayuwa kan hanya wa qala ta'ala kuma ya kawo ta aya cewa fadar Allah mai girma da buwaya wa tilka aljannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun nan zai kira aljanna suna cikin shagali a ce wannan aljanna da kuke ciki oristumuwa an gada muku ita duk da wani ba wani ba sai mata su gada ba na mu'amala da mai magana gado mutum mai magana man gado abu ne dukiya ce aka tara aka sha kuɗawainiya ba wani abu naka ciki kurin ka gada kamar naka dubus a tabus eh a tabus sai ka magana kuma kuma kuma naka ne eh da kai ko ka bada ko ka hana ko da ya mutum ka aika mai ko ka aika mishi eh kai kake haka kuma sai wani wurin mai ko mutum in ya kudi ne kudi ne mutu dan ya sha giya shi sha kai ya ce shi sha kai shi kai shi shawa ba kai shawa ba in sha giya kai shi shawa in masallaci kai shewa in ya ci ababana in ya tausaya maka ka sha wahala ta wannan abun Allah kai babana amma duk abin da nashi ne illa ta rahama ta Allah bangaren aikin alheri ne ma Allah yake ba bawa aikin alheri da dan kai na gari amma ba ce waya mutum ya mutum ya bar dukiya wa abin da shi yayi waya ana rubuta masa ka bar dukiya he dai ka misali kai ne ka zo ka gina gidan giya dan ya gada ci gaba da zama zama jirtar kai kai ka bude gidan karuwai ne ga sanan kada kama kudi dan kai gada ka ci a sanan a kudi ka bude gidan coci gidan gidan gidan kale kale wanda ake kai ka bude dan kai gada ci gaba da yi to wannan shine wannan dan ka da abin da ya kana nan amma kudi ka bai lahiyayyu ka aje ya mutu ya gada ka mutu ya gada gida da kudi ne abin da ya ba dora maka zinin aikin da yi yace wannan aljanna an gada muku ita yace bi ma kuntum ta'malu kaji dalilin ko sakamakon aikin da kuka yi sai aka ce da maganar ruwa ta inganta cewa ɗayan ku aiki shi bai sashi aljanna sai Allah ya riye shi da rahamashi su ce haka ya rasu da ce hanni sai Allah riye da rahamashi tunan su suka tuya za a ce kuma gashi nan ma'anar magana Allah subhanahu wataala bai ba aikinka bai kai ba an aunawa za a yi ka sami gidan aljanna dan auna za a yi ni'ima ba da Allah baka baka ibiyanta balle haka baka na da to amma shi Allah masu aiki ya alƙawalin ba aljanna sababin aljannar sababin aikinsu ne yake ba su aljanna eh aikin da suka yi da shi ke auna shi ya so ya ba su cikin fadalar shi amma masu aiki yake ba kenan nan dai ka magana dai kaga magana yake kawowa cewa bi ma kuntum ta'malun ya kawo ka maganar aiki bayan imani ana buƙatar aiki shine kuce kawon ayi ya kawo kala ta'ala wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr Allah mai girma yana rantsuwa da lokaci wasu ce la'asar abinda ne da yake da wadi kurin lokaci asa ta matana ciki kuma lokaci abu ne mai muhimmancin gaske balle ga rayuwa ta dan adam shi abu mashi tsada gare ka kinala ya bayan zuwa da zamani ya ce innal insan da fi kusa lalle jinsi na mutum iya cikin kasara to na an ba da aka ke aka keɓance wasu kenan duk wanda bai cikin abin za a janyo a gaba in waye iya cikin kasara sai ya ce maka illal ladina amanu wa amilu salihat kenan wanda ba sa cikin wannan kasara sai suka yi imani kaga ba daya ba ya ka ce wa amilu salihat suka yi aiki nagari ga imani ga aiki na gari daga cikin aiki na gari aka wani abu daga ciki wata wasu bil haq wata wasu bil sabr suka wa junansu wasiya tawasi kamar maka kaga nayi wani kuskure ka dan mun nasiya ni na kai maka dan wa'azi ba sai malam ba nasiya ba sai malam ba kowa tsakanin mutum ai yanzu masu imani ne yin nasiya ga juna ga abokan zama ga wani sai malami a kowa ake mutumin imani ne kaga banna kawo mutum nasiya na kasance rishin wani ayi ake alkhairi kamar nasiya ba san ka bace ma tsakanin kai da shi da haka addini wazo ya ce in rashin sanin wannan abin shi kawo yaɗuwar jahilcin al'umma shi yasa a magabata ilimi a imani yake yaɗe cikin kowa ba ta da wahal ba ta da an buɗe makaranta ba ta wane ta wane kurin haka imanin ko ina ko shi a cikin gidaje a ka kasuwa ko ina ka imanin haka ci ko gama fane kullum da kullum saboda kowa ɗauka shi isa yake a rayuwa ce kowa ake shi kenan yanzu ko an keɓance abin eh malam wane eh a wuri kaza eh su wane balle a da a da sai mutum yanzu ya shekara 20-30 iya karatu da makaranta da littafi sun kai goma kan shi ya je ya ɗauko shi ɗauko ba ya buɗe makaranta ba ba ya koya wani ba za a ce in ya ka tsoro kai malam ya ce ya sai zama zama to abokin can shi sai a gargajiya babu babu babu buɗe makaranta da biya gabanin gargajiya ya wani almajiri ya buɗe shi da wuya a bari wani almajiri a makaranta shi na buɗe shi yanzu dalilin zai sunna da ya kawo wasu kokari da tawaye tawaye dai haka nan ma da sa buɗe amma asali malam bai su da kawo da makaranta ka shiga uku sai ka zama ɗan adawa malam kai ma ka zama kai ma kai ma kanka wuyan ka ya kabiri shi kuma da haka addini ya hei wani hei ya mutu wannan wani kai shekar ishirin talatin ya karatu bai koya kowa ba kuma matsalan ma nawa aka yi duk musan abin da kyau kana sai kai shekar talatin malami kana ko sama da haka kuma kana karatu maka yau hei ya mutu ɗan shi sai yawo hei ka koya ɗan karatu amma wallahi wallahi ni na san da haka a gabanmu kuma ake koya musu shi ma wanda yake zai ya koya ma ɗan karatu amma bai buɗe makaranta sai ya zo kuma ya zamana a makarantar ɗan malam shi ma kuma da littafi a buɗe shi ma almajirin malam ta zai ci gaba ya za a ci gaba an ba tawaye akai ba ka duka ka tawaye ba ka maka zaka ina ka to haka ake lamarin sai ka zo ka shi kai zo ka zo malami in ya mutu kuma ka zo makarantar ɗan shi haka haka mutu to na limita gaba ko kuma da yawa an san halifa da yawa da suka mutu malamai suka bari da yawa mutu duka ba ma da yawa ko mafi yawa wanda ya mutu ba a samun kambacin shi haka abin ki ba baya asali kuma asalin sarai wannan bai kai ga uban ba kuma a hana bude wata shine a lokacin lokacin ya rike almajiran uban ya mutu batta ya rubu kowa mutu kowa ba ci gaba shi za addini bai ci gaba ba idan mutum he suwa ne he suwa ne he yan gida suwa ne kullum asa a garin asa suwa gidan malamai kuna su ne kuna an kama malamai gidan suwa ne ku duka yan garin idan ku zama almajire to shi ka za a ci gaba gida addini wa wani abu ɗaya kowa inda yake bakin ƙwarin kai an ka ɗauko kai ma na ka isar da haka ilimi ci gaba da haka ake yada imani cikin al'umma Allah ta taimake mu wannan kurakure Allah sa a gyara su yace kenan Allah tabbatar da khasara yace sai ga masu imani da aiki na kwarai wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr sakawa juna wasiya da rike gaskiya kuma sakawa juna wasiya da yin hakuri hakuri bai da iyaka hakuri kan da'a ga Allah hakuri kan barin saban Allah hakuri kan musiba kan jaraba abu da hakuri ya yawa duka gaba da baka gaba daya yace bayan wannan aya wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wani ya zo ci rasulullah ausini kan wasu ya rasulullah me zai yin aiki ya ce kul amantu billahi su mustaqim ka ce na yi imani da Allah kuma ka tsaya kan hanyar Allah shikenan wa qala sallallahu alaihi wa sallam al iman bid'un wa sab'una shu'ba fa afdaluha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatu al adha 'an at-tariq والحياء شعبة من الإيمان أن رواية الإمام البخاري يروي وتا آه وتا رواية ممكن تتا مسلم تي ولا مت بالله ولا مت بالله مستقيم يجي أنا صلى الله عليه وسلم يجي الإيمان بدع وسبعون شعبة إيماني سبعين زي متى بدع متى دعنك إلا كتي بدع دق أكو دزوة ترى إياوا بيل سبعين بيل دبقوا زوة ترى kuma ce da yanka a hausa saba'in da yanka kenan kashi mataki yanki yanki na imani imani iya da yanki saba'in da yanka to wannan hawa hawa ko kashe kashe na imani fa afdalwa na kololuwa qawlu la ilaha illallah muhammadu rasulullah kalmar tauhidi wa adna an ga wannan kololuwa kuma na kasa amma ya cikin imanin wa ya cikin imanin shi ma imanatul azan da kawo da kaza kawo da abu cutarwa imanatul azan tare doke abu mai cutarwa daga hanya kwalba ce kaya ce duk wani abu ne mai cutarwa gwalale ne kakka bari da abu da cutarwa ka hanya ka kusa da shi kan hanya to wannan shi ma iya daga cikin imani kododuwa ga na kasa ya ce wal hayawu shu'batun min al iman ita ma kumya wani yanki na imani ita ba ga maka ba na biyu ne na uku ne na ƙarshe ta bare kumya tana daga cikin imani an gaya maka kododuwa an gaya maka ƙarshe da suka yi ta kumya tana daga cikin imani kenan ya sauka rantar da kai mai ya kawo na ruwa a wurin kenan da imani ba kalma ba ce ba kadai ayyuka ne ta ma ya maka baban musamman iman kira daukan ayyuka na kasuwan sa cikin imani ayyuka iri daban-daban na magana na aiki daban-daban ga sanar da kurin kaga an kirayi kalmar shahada ɗauke kazamta ka gani aiki ne iya da cikin imani kuma kumya kamar shi ma na aiki ne na zuciya tana daga cikin imani da ma sai ke cewa fal'iman wal'amal mutalaziman la yanfaku ahaduma an al'akhar da haka imani da aiki wasu abu ne wanda mutalaziman wanda suke a haɗe wanda suke a game la yanfaku ahaduma an al'akhar ɗaya bai rabuwa da ɗaya ba sa rabuwa haɗe suke ɗaya bai barin ɗaya inda akwai wannan akwai wannan in ba bari wata babu wannan eh kenan ma za mu yi kalmar kwanta ba nan an aka ce babu aiki babu imani in kuma da aikin babu imani shi babu kenan ba ba aqida ko ne ha samu da imani da aiki a hada suke ba samun aiki a ce ba imani haka ba ibawa imani a ce ba aiki ya san hadu dole wal amalu suratul iman wa jawhari shi aiki shine masura ta imanin mai jawar abu mai tsada a cikin imani a ga aikin shi ke tabbatar da gaskiyar imani aiki wa huwa min lawazimi wa muqtadiyati iya daga cikin lawazim abin da bai rabuwa da shi muqtadiyati muqtadiyati abin da ma'ana abin da hukuncin abin da imanin ke hukumtawa shi imani aiki imani ke hukumta ke sa a samu aiki kenan iya daga lawazimi da muqtadati abinda bai rabuwa da shi muqtadati abinda shi imanin ke hukuntawa kenan aiki iya hukunta aiki wa nazfu ma'anahu kuma wani rabin ma'anar imanin ce shi aiki kamar tare suke ma'anar shi kamar rabin ma'anar imanin ce kenan abin kenan a tasirin abu ne guda ba sa rabuwa imani da aiki abu guda ne dole a sami su tare wa ahlus sunnati wal jama'a yaqulun ahlus sunnati wal jama'a suna cewa aqida su kenan annal iman qaulun wa amal imani magana ce da aiki kuma darajatun wa shu'ab mataki mataki ne imanin kuma hawa kala kala ne ma'ana yaukan imani kala kala ne kan da ce ma shuba shuba ko mutum sabon shuba ba shuba ki gaji mana abin da ke mataki mataki kenan darajoji ne yanki yanki ne yazid bi ta'ati hatta yakuna kal jabal kana ayyana aiki imaninka zai karu har ya kai kaman zaman girman dutse wa yanqus bil ma'asiya kuma imani yana raguwa dalilin sabo hatta la yabqa minhu shay hadantu babu ma babu wani abu imani kullun suna ne babu hadantu ya kare babu shi kana nisan har abu ga zamto kare gaba dai babu imanin وأن أهله يتفادلون في إيمانهم على حسب علمهم وعملهم يتسو ما أبوتا إيماني يتفادلون بينهم فيما بي في, في إيمانهم سنة هيهيكو كوسي هيوسو أما في إيمانهم ما وسي هيوسو على حسب علمهم وعملهم وأن هيكو ولقد إلمنك دعيكنك إيهيك سنة الدين كما دعيكي wai wanda ya yi ka ilimin da aikin ya yi ka kenan gwalgwadon ilimin ka da aikin ka fa ba'aduhum akmalu imanin min ba'd wasu a cikin masu imani sun yi wasu cikar imani eh wasu yi wasu ya ce waƙar waradat fi zalika adilatun katira min al'ayat wal ahadis wannan magana da ya maka ta aƙidar ahalusunan jama'a ta maganar imani magana ce da aiki kuma hawawa ne iya karuwa yana raguwa wani ya karu kamar dutse ya ragu ma kamar babu shi gaba daya kuma sun yi wasu ga madogarar shi ayoyi sun zo da hadisi daga ciki ke ce maka waye zada da ladina amanu imana ya can bayanin na magana da mala'iku masu tsaron mutane cewa dan ya kara masu imani imani kenan imani kan iya karuwa shine hujjaji kenan gurin kalmar karuwar imani na ce ba kowace aƙida masu ganin imani duk ɗaya ne da imaninka zai mulaka jibril duk ɗaya ne a kada malaka imanin ku ɗaya ne suka ce a bambanci ya ce wa ƙalar lawu ta'ala kuma allah mai girma da buwa yana cewa iya magana a kan munafukai wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zartu hadhihi iman fa amma alladhina amanu fataratuhum imanan hum yastabshirun Allah ya ce daga cikin wannan halin munafikai ne ya ce wa idza ma unzila suratu in aka sauko da wata sura fa minhum daga cikin waɗannan mutane manan munafikai man yaqul ayyukum zaratu hadhihi manan ai me abin nan kare zan imanin aye iman me kama imani me abin kare imanin nan me abin kare imanin nan aye aye kina wannan aye wannan aye wata kare imani kuma suna inkarin karuwar imani wannan ayar wa za ta ƙara imani me abin ƙara imani kuma suna gama nan me abin ƙara imani nan suna ga bekon abin ya za a ce wannan me abin ƙara imani wa wannan ayar za ta ƙara imani su haka suke magana kiran babu wani abin ƙara imani a cikin ayar to amma a lokaci guda Allah ya ce fa amma ladina amanu amma su masu imani fa zalatum imanan ita su masu imani ayar da sun ta suke ga me abin ƙara imani su masu imani ayar tana ƙara musu imani wamin sabshirun kuma suna jin daɗi suna walwala da zau wani aya suna farin cikin zawata kuma tana ƙara musu imanin amma sun masu naukai ta suke meye a nan meye abin ƙara muku imanin wani aya wani ba ƙara imani suna kaman baiwa wani imani meye abin ƙara imani a ciki to amma masu imani tana ƙara musu imanin kuma suna bushara da zau wani wannan aya dan dai na almuhim maganar ƙaruwar imani fa ya ce wa ƙala ta'ala kamar da ya gabata baya ayat da ya kawo ce tun da babu ne daban dai ayat mun karanta ta a baya ya ce ala mai girma da buwa ya cewa wa idza tuliya ta'alim ayatu zalatum imanan an aka kana karanta musu ayoyin Allah alqur'ani ayoyin suna ƙara musu imani nan dai magana karuwar imani shine ka ayat kurum kuma ce wa ala rabbim yatawakkalun kuma suna dogara ga ubangijinsu yace wa qala ta'ala huwa allazi anzala as-sakinata fi qulubi alladhina fi qulubi almu'minin litadalu imana ma imani Allah yace huwa allazi anzala as-sakinata fi qulubi almu'minin Allah shine ya sabkar da nutsuwa a zakatan masu imani wannan a lokacin Hudaybiya sulhun Hudaybiya an zo shiga Makka an hana su shiga an musu barazana kuma ana tsoron an kashe usman annabi ya nemi baya ta neman goyon bayan an kashe usman mu je mai garin makka su kuma sai ba su zo yaki ba sun zo aikin umara to dai anan da Allah ya ce Allah ya saukar da nutsuwar shi a zakatan masu imani wace ya musu haka ya zidadu imanan ma imanihim dan su ƙara imani akan nasu shine hujjar salaf arzikin jama'a kan imani na karuwa kan Allah ce ya kara musu imani akan imaninsu haka ya ce wa kala ta'ala allazina qala lahum nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhashawhum fazadahum imanan fazadahum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel wannan abin da ya wakana bayan Uhud an wa musulmi illa an kashe damar sun shahada wannan kawai sun juya sun tahi Allah ya aiko mu aka jibril da cewa annabi haiji gida ya zai abu da kakaca yaki bai kare ba maza ku bi bayansu ko suna cikin jini suna cikin jiya ga da yawa sun mutu shine farkon abin da aka samu na illa cikin musulmi da yawa an mutu to a nuna halin an mutu sai aka aiko da jita-jita kai wallahi suna nan sun yi taron dangi wadda za su gama da ku suna nan sun yi shiri shiri mai kari aka ne jiho da tsoro cikin mana suka jiho da kalmar tsoro cikin musulmi wallahi ku je sun da suna sun mukun taro an kuje su gama da ku aka ba tsoro shine Allah ce alladina qala lahum an-nas sune wanda mutane suka ce musu dan shi take dan shi take ta inna an-nas qad jama'u lakum mutane mana mushrikai sun muku taro dan giwa sun taru eh fa khashawhum wallahi ku yi hankali ku tsoron su ku ji tsoron su ku ji tsoron bala'in su dan sun yi kai ba su suna ta yawa to wannan tsoro ne ake sawa a zukatansu da niyyar su tsoro ta kasa umarnin Allah shi kuma Allah ya ce fasa da mu imanan sai Allah ya ƙara musu imani a kan imaninsu wa ƙalu hasubunan Allah wa ni'mal wakil shi ima mai zai wakana Allah ya ishe mu kuma ma da Allah ya zama ta wakilinmu Allah maka da gwada shi suka dogara gana kuma suka ta yi da kuma Allah ya ɗauke musu abin yakin kenan magana ka gana magana ai imani Allah ya ƙara musu imani wannan kalma ba tsoro ya imaninsa ya karu shi ne nan kenan sai ya ce wa ƙalan nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba lillah wa abagada lillah faqad istakamala al-iman cikin sun abi dawo har sun sai jami'a sagir albani ya tabbatar da inganci shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahabba lillah wanda ya soyayya don Allah kaso wani don Allah kuna da an ce hata soyayya ya imani in za ka so wani kakai mai soyayya kurin don shi kurin don iya shi wani kamar soyayya saboda Allah kurin eh kamar soyayya don Allah ya ce to wanda ya soyayya don Allah yanzu ya so wani mai saboda Allah wa abgada lillah kuma ya kiyayya dan Allah jamatar wahida kawo man a'ata lillahi wa mana'a lillah can ma magana badawa wanda ya bada dan Allah kidan zaka ba mutum ka bashi dan Allah kuma wa mana'a lillahi kuma in zaka hana ka hana saboda Allah bai dace a ba mutum ba don abubuwan kayin su tunan da abin da ka soka maka nan wanda ya soyayya dan Allah ya kiyayya dan Allah sai ta faƙadis ta kamalar imanin imanin shi ya cika kina akwai imanin kina akwai imanin da kake kina da ya ragu to yin haka shi da imanin ka ya cika kina akwai raguwa da Allah ya cika kina akwai raguwa magana kenan wa qala sallallahu alaihi wa sallam man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi duk wanda ya ga banna abu mara kyau ya canza abin wannan da hannun shi gwargwadon ikon shi an zaka magana akwai iko ta yace ya faɗa masa kina ko kina akwai baka iya kenan akwai abin da baka iya kenan ta yace anan akwai abin da an ce ba he maganar hukuma ba ai akwai abin da ke karkashin ka karkashin wakilcin ka kai ne wakilin shi ɗanka ne ɗan gidanka ne abin da kake iko shi kuma na ajibute ne hukuma ko gwamnati ko babba ƙasa su suke kula da komi suke da ƙarfi ƙarhin hanawa da ƙarhi to din da yana unwa ne ne mai imani kuran kowa gwargwadon halin shi kai mai gida ne a gidanka kai mai iko a ikonka eh dan caman mannikin duk wanda man ra'a minkum munkaran duk wanda ya ga munkar falu garibe da ya canza abin wannan da hannun shi ita faɗi mata idan ba zai iya ba ke inda za ka iya ne za ka yi ta akwai da kasan ba ka yi ba ma ka janyo ta ɓanna wajen neman gyara Allah ka dora maka ba ya ka janyo ɓanna za ta zo ta biyo baya ta yi gyara ta yi neman gyara in ba ka iya ba da hannu fa bilisani he ka hudi ta nasiha ta magana ta wa'azi fa illa yastati an shi ma wa'azin kana ka hudi kuma ya zama cibi zama kari ko kiru su jawo ta jawo magata ka yi bagana ka jawo bala'i ga al'umma ko ga kanka ko ga wani ka tabbatar da haka to shi ma na Allah bai ce ka je ka mutu kawai a kashe kama a ba dora maka ba ba ce ba dora maka ba ka ce nan hudu ma mutu a sai ta yi fabi kalbi abin ya buwa ya kare wasu abin da ake zuwa ke su da yawa da ake wani ake zuwa daga ciki kun da ya ji haƙuri gurin allah san zakatan ba su banna munkar cikin gari cikin tutar ko ina gashi nan cutar da addinin allah cutar da bayan allah ko ina bangare ba abin da duniya take illa kurin kamar wani haɗin gwiwa kan akan imani kurin kowa ya shafi ke kaje rediyo nan kullum ana mu'amara ya za a yi addinin wannan a danne shi ya za a yi abin a yi maganin addini mana musulmi sun zama kaza a duniya da ƙarya da gaskiya a gama kudin dai duk abin a kan addini ake ba yanzu ka taɓa yin ayin wani taro a wannan duniya a yau wani shekarun ya za a yi danne kiristanci kun taɓa ji ka taɓa ji an taro a danne kiristanci a duniya ka taɓa ji duk abin da aka yi ɓanna a duniya kashe-kashe aka ɓanna a duniya musulmi suka yi banna mai girma a duniya ta ka taƙi duniya na ɗaya ko na biyu musulmi suka yi an na wakil su ne masu ne su ne wa akwai da ma wanda bakista ba italiya na turai daunar turai suka yi ne ne da su da yaƙi da aka yi na na wanda habbu shi ke magana a kai shi na magana na kurozat kurozat wa kurozat kurozat shugabanci ne aka ɗauko da suna addini kurozat mai tarihi ayin kurozat da shugabancin da suna addini aka danno tun daga turai da dubunnan sojina dubunnan kristoci kuma da kuruwa a jikin da kuruwa kisa mutane mutane kaci tari wala kaci tari gani kaci tari zumi suka na suka wannan yanwa kurin abu ne addini dole ke dole abin ka na ya kuri imanin ka da kai gushe abin za ka iya gwaje ka faɗi abin da ya ƙarfi gabar mu Allah amma abin haka yake addini kullum neman ake ya za a ka'illa da ƙarya da gaskiya can wani ya ɗaya shaɗar yau misali ai su wancan ai kiristoci suka yi zaba ta kirista yi ya ce wani ya ce wani na ce ba ba ta kiristoci ai gina kirista ne yanzu wani musulmi ya wata ɓata shanuri ya ce ai musulmi ko musulmi ce ya kaza mai sai ka zalunci shi ya kai ya ce zaba ta wani ya yi amma dan abu ya ce musulmi da'awar da wani je wajen annan unwaye ko ya ce ko ya ce musulunci yayi musulunci yayi yayi shi ya kayi shi a ce wani mai amma duk daga ya dogo abin ce musulunci ne ba ce wani kada akwai zalunci a daga nama wani ake a ce wani ne yayi su wani suka yi amma ya ce musulunci ne yayi don zalunci ne da haka kenan abin da ya karyanka ka yi jajenka a zuci ba ta so bayan da ka iya Allah ya san abin da ke ranka abinda kun da kanin ga kuran har Allah baka damar kai ma abin zaka yi da ya kawo fabiyati da hannun kanka iya baka iya da hannu ka faɗi da harshe falamta ta baka iya da harshe ma ce fabi kalbi da zuciyarka to he tsaya na he wata iyaka anan wa zalika ada afil iman nan shine karshen raunin imanin ka karshen shi kenan saboda in ya zamanto wata ruwa ke cewa bayan idan to a zuciyan babu to baka da imani ko daya imani babu shi an hada to ana saban Allah an ta to kucin Allah ba ruwanka ko aka kai ba ruwanka da mace yake ba to annabi ta babu imani ko da mutum kwaye ba ta haddar bayan wannan na maganar babu a zuciyarka to wata wata zuciya kada an da bayan kari na ban da iyaka ta ban da baki da ban da hodi to zuciya ba ke kiwa zuciyarka kenan zuciyarka ne wata ke an Allah ta Allah ta sani an ba Allah ba duniya ba da su abin da zuciyarka kenan wannan zuciya aka ce zuciya an haye zama to ana banna zuciya ka bata damu ba to ba ka da imani kusa mutum haddar wance kwaye komaiya babu baka imani kenan bakin gwargwadonka karshen karshen wani imaninka zuciya ta kiya kwara ya ce wa haka da ta'allamin sahaba wa fahimu ratiyar anu min rasulullah sallallahu alaihi wasallam haka wannan bayanin haka sahabbai suka karanta haka suka fa'inta Allah da su haka suka karanta suka fa'inta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ce fa'inta su fa'inta ne annal imana i'tiqadun wa qawlun wa amalun yazid bi amal al qalb wal jawarih wa bi qawl al lisan الطاعات والعبادات وينقص بأعمال القلب والجوارح بقول اللسان كفيل المحرمات والمعاصي والمنكرات yace abin su karanta shine annal imani cewa imani itiqadun ne abu ne na aqida ta zuciya ta kudurta wa qaulun kuma harshe ya lafazin imani wa amalin kuma ya aikata aiki na imanin shi wani imanin yazidu bi amalil qalb wal jawari imani iya karuwa da ayyuka na zuciya haka da ayyuka na gababuwa wa bi qaulin sani kuma iya karuwa da aiki na zuci na harshe na aska sauransu ta kama misali ka ta'atu wal ibadat aiki na da'a da ibadoti iya karuwa wa yanqus bi a'mal qalb kuma imani yana raguwa da ayyuka na zuci wal jawab da wasu ayyuka na gababuwa wa bi qawli san da wasu ayyuka na harshe suka sa imani ya ragu ta kama misali ka fi'il al muharramat wal ma'asi wal munkarat aikata duk abin da aka haramta da sauran saban Allah da dukkan munkar iya sa kenan imani ya ragu yace kuma wa anna ahlahu mutafadilun masu imani hawa hawa ne mataki mataki wasu yi wasu minhum sabiqun bil khairat minhum sabiqun bil khairat akwai wanda suke na kololuwa yan gaba gaba wanda suke riga riga wajen aiki alkhairi yan gaba gaba wa min muqtasid kuma akwai masu tsaka tsakiya eh masu tsakaitawa tsaka tsakiya wa minhum zalimun li nafsi kuma akwai manzalin ta kansu akwai imani amma asaba Allah akwai imanin amma ana aikin manza bana ba su kai ga rudda ba ko barin imanin musulmi ne amma akwai matsala ta dan saban Allah amma bai kai ba barin imanin wa minhum almusin wa minhum almu'min a cikin su akwai mu kyautatawa kuma akwai wanda yake mai imani gangariya da sunan mu'min kuma akwai almuslim akwai minu akwai almuslim wa minu almuslim almuslim kai musulmi wanda dai an ce musulmi ne amma akwai ayyuka hawa da ba a ce wani imani ba kenan musulmicin yana bai wuta ba da aka samu musulmi ne biyar mai abin da rushe imani abin da shaka wurci ko ridda amma iya na musulmi ne amma akwai matsalar ayyuka marasa kyau tare da shi shi ne ta musulmi a hili mu musulmi ne tun da ba abu yayi ba ridda bai wani shi ne yawa a gina salaf salih akwai mutum mun imani gangariya akwai mutum musulmi ne mace mai mummuni ne mai imani cikakken imani don abu da abu don abin kare abin hawa hawa ne ke zoke dole samun shi ma suna haka yake akwai daraja ta imani akwai ta musulunci tunda ana cikin da'ira musuluncin ba a yarda ba yace bal a yace laisu inda lasawa a wajen Allah ba basu matsayi daya kenan a wajen Allah ba duka a ce duk ɗaya ne a akwai manci a cikin Allah ba akwai manci ba da cikin sauran mai kubayi kenan ba daidai ba suke gaba ɗaya a wajen Allah bal faddala Allah ta'ala ba'dahum ala ba'd Allah ya yi ta wasu a ciki akan wasu eh wannan haka Allah ya wani abu ya yi da wasu bayi akan wasu ya ce wa rafa a ba'adun fauka ba'adun darajat Allah ya daga wasu akan wasu wajen darajoji na imani ita kanta aljannar ai hawa hawa ne mataki mataki ne mun karanta ana nabi ba labari wasu ɗan suna cikin aljannar suna aljanna amma za su ga wasu a samansu ya ce kamar yadda kuke tsinkayo turmamuwa mai haske a tun sama gabas koyan ma haka za su tsinkayo su suka ce ya rasulullahi tilka manazilul anbiya la yablugu ghayruhum suka ce ya rasulullahi ai wannan matsayin annabawa ne ba mai kai ya ce bala rijalun amanu billah wa saddaqal mursalin su a wajen wajen sa wajen sa wannan abun annabawa ne ya ce a'a ya ce mutane ne kamar ku kenan kun suka yi imani da Allah suka gaskantar da manzannin Allah ka a sama ƙololuwa a sama musu kenan aljanna hawa hawa ne Allah sama a mataki na sama sai yake kawo maka a maganganun hujjojin muhimmancin aiki a cikin imani ya ce wa ƙala amirin mummini na alibin abi talib radiyar la'anu a sabar minal iman bi manzaratar rasu minal jasad man la sabar lahu la imana la ya ce satana rage cewa haƙuri iya daga cikin imani haƙuri ya ce matsayin haƙuri a kan imani bimata tara kamar matsayin kai ne a jikin jiki an samu jiki da rai ba kai ba sa rabuwa ko in ba ɗaya ba ɗaya to shi ma imani haka yake haƙuri haka yake game da imani heri da cewa man la sabara lahu la imana lahu da haka wanda ba shi da haƙuri ba shi da imani kenan ana buƙatar haƙuri sai sa cance maka wata wasu bil haq wata wasu bil sabar abu ne mai muhimmancin gaske yin haƙuri yace yace wa qala sahabi al-jalil Abdullah ibn Mas'ud shi ma ke cewa Mas'ud ke cewa yake cewa tun da kasa akwai da hadisan suka zo yace Abdullahi bin Mas'ud ke cewa shi ashabi jalil kan sahabi mai girma Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu yake cewa cikin addu'a shi Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqha kai kada ki Allah ka kara mana imani ka kara mana yaqini da fiqhi da fa'ida cikin addini kenan imani ya karuwa magana kenan wa kana Abdullahi bin Abbas wa Abu Hurairah وابو درداء رضي الله عنهم يقولون وانا صحابي غدا uku عبد الله بن عباس ابو هريره ابو درداء daga daga cikin abin da suke faɗa al-iman yazidu wa yanqus nan ga lokacin bana bara bana haka nan yanzu suna ce imani iya karuwa yana raguwa eh raguwa yake iya karuwa wa qala imam waki ibn jarrah الوكيل بن جراح رحمه الله تعالى yake cewa ahlus sunnah yaqulun ahlus sunnah suna cewa al iman qawlun wa amal imani magana ce kuma da aiki ata ataka hauna imani kuma amana zuci a da aiki eh da aiki وقال امام اهل السنه اهل السنه عمرو بن حنبل رحمه الله تعالى yake cewa al'iman yazid wa yankus faziyadatuhu bil amal wa nuqsanuhu bi tarki al amal shi ma imam arsana yake cewa imani yazid wa yankus amr ibn hanbal rahimahullah imani iya karuwa yana rabuwa faziyadatuhu karuwar imani bil amal iya karuwa da aiki wani kusanu raguwar imani wa bi tarkil amal barin aiki iya rage imani barin rage da'a kinan kai wata ka iman ka karu kana rage aiki iman ka ya rabuwa ina ga lokacin mu Allah ka rana ta sai mu dasa kan sauran insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh